وإقام الصلاة na biyu kuma shine bai da sallah وإيتاء الزكاة na uku kuma shine ba da zakka نعم وصوم رمضان na hudu shine azumin watan ramadan نعم وحج بيت الله الحرام na biyar shine yin hajji zuwa ɗakin Allah mai alfarma to wayannan su ne rukunan musulunci guda biyar Na'am.
wanda a kan su ne aka gina musulunci نعم لمن استطاع إليه سبيلا shi fa haji yana farilla ne yana rukuni ne na musulunci akan duk wanda yake ya sami ikon tafarki zuwa gare shi نعم amma wanda yake bai da iko to wannan ba a farlanta yin haji a kansa ba نعم domin yadda aka faɗa a Qur'ani wani lahi ala nasi hajjul baiti ko hijjul baiti a wata jira'a ne da muka da ilaihi sabila نعم to والصلاة أعظمها بعد Allah الشهادتين ita ce mafi girman dukkanin rukunan nan bayan shaidawa نعم ita ce ita sallah ta fi duk sauran guda uku da suka rage girma saboda ne domin ko da a lahira ma farko abin da za a fara tambayar mutum bayan tabbatar da cewa shi musulmi ne sallah sallah ake fara tambayar mutum نعم shi yasa ma kafirai kaga da aka tambaye su ma salafa ko fi zakar amsar da suka bayar da aka tambaye su me yasa ku shiga wuta me ya shiga da ku wuta kalu lam nakum min musallin da ba komai bane yasa in ba zama da kamar sallah ba ba sa yin sallah نعم sannan ashe wato sallah ita ce mafi girman dukkan rukunan musulunci bayan shaidawa guda biyu na sharifan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam من أقامها فقد أقام الدين wanda duk ya tsaye da sallah to hakika ya tsaye da addini نعم wanda ya tsaye da sallah sallah duk gurare da yawa a cikin qur'ani inda Allah zai ambace ta sai ya ambace ta da lafazin iqamatu ko iqani ko aqamu abinda da ya kama da haka نعم yanzu wa aqamu salata wa atu zakata wa aqama salata wa atu zakata wa iqami salati wa نعم.
yahda ilayhim fi al-khairat wa iqama salati wa ita az-zakata wa نعم.
qalu to a sai da ta shine a zo da ita da dukkanin sharuɗanta da rukunanta da sunnoninta da farillanta musahabanta da kuma dukkanin ladubanta ma نعم a zo da ita inda aka nema نعم domin wannan shine hakikanin zai da sallah ba wai zuwa da sallar ko kaka ba نعم to ومن تركها فقد ترك الدين to wanda duk ya zai da sallah to wannan ya zai da addini domin ita sallah a cikin ta ta kunshi duk sauran rukunan ma ta kunshi duk sauran rukunan ma akwai shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah نعم shi yasa farko ma da abin da ake fara sallah kenan da shi ai kaga wanda duk zai sallah ai sai ya fara yin iqama amma ba wanda yake an shara ta iqama bane a hakkinsa amma dai zai saurara ya ji an yi iqama ko نعم zai saurara ya ji an yi iqama ko kafin ya tsaye da sallah liman wanda shi ba shine zai iqama ba amma zai saurara ya ya tsaye da sallah نعم haka sauran mamumai wa'anda za su iqama ba amma za su saurari iqama ashe ita sallah ta kare da rukunin shahada ta yi kenan to kuma in an zo gama sallah ma da ne ake gamawa da tahiyya a cikin tahiyyar sai ba wa yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ashe kenan sai sallah ta kunshi shahada ta yi ba nan kuma wato ta kunshi ba da zakka zakkan ma da ta zo a cikin sallah ta fi girma daga wannan zakka ta dukiya نعم saboda ne saboda a cikin sallah sai bawa ya yi gaisuwa ya nuna aminci ga dukkan bayan Allah na gari assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashe wannan zakka ce babba نعم wanda yake ta fi zakka ma ta dukiya نعم ta fi girma daga zakka ta dukiya wanda kai masa sallama neman da kai masa cewa Allah ya sa ya kubuta ya zauna lafiya ya ya rayu lafiya ya kare lafiya ai ya fi a ce ka ɗaukan wani abu ma ka ba shi a ce zakkar da take cikin sallah har ta fi ma wannan zakkar ta dukiya kenan girma نعم gashi kuma akwai azumi a cikin ta tunda ba a cin abinci a ciki ba a sha ba a duk wani abin da yake an hana aikatawa a cikin azumi نعم ba a taba jikin mai ta ba a komai a cikin sallah ka duk wani abin da yake an an hana cikin azumi a sallah ma an hana ake ta sallah ta kunshi azumin kenan نعم ta kunshi azumin kenan Na'am.
to kuma ta kunshi hajji ma'anar hajji hajji bai killa fuskantar ɗakin Allah Na'am.
to dole shi zai sallah dama idan yana da da kamar an sai ya dube ta ma sannan yake sallar ko Na'am.
sai ya wa wa wato wani man ba sun yi wani man bi maka ta su ji ba mu ainiha wanda da yake a maka sai ya fuskanci ainihin ka'aba wanda kuma yake nesa da ita to sai fuskanci jihar ka'aba a ce wannan fuskantar da ka'aba shi ma sallah ne shi ma sallah ne karin haji ne fuskanta ta ka'aban nan shi ma haji ne wanda yake sallah ta kunshi haka ashe sallah ita kadai ta tare da duk sauran rukunan guda hudu ta tare da shahada ta ne ta tare da zakka ta tare da azumi ta tare da haji to
ولوجودها خمسة شروط shi ya sa mai sai da ita to ya sai da addini wanda ya kanta ko to ya bar addini domin shi ya sa ko da ranar lahira an tambayi bawa daga sallah idan sallah ta sa ta cika shi kenan sannan ne za a saurari ragowar ayyukansa amma idan sallah ba ta cika ba ba ma za a tsaya duban ragowar ayyukansa ba ba za a tsaya sai an duba ragowar ayyukansa ba za a yi kula da shi ba cikar sallah ya zamo shi ne babban hukunta ga bawa a ranar lahira cikar sallarsa ba a zama wasu mamma ne to kuma hukunta babba gare shi ya zamo sallarsa tana daidai to wani wujubi ha خمسة شروط akwai sharuɗa guda biyar ga wajen sallah Na'am.
shi sharadi iri uku ne akwai sharadi da yakan zama na wajabci da kuma inganci a ce in babu shi abu bai wajaba ba kuma in akwai shi ko da an yi abun bai inganta ba ko da an zo da wannan abun ko wannan abun bai inganta ba wato ya zama sharadi na wajabci da inganci kenan akwai kuma sharadi wanda yake na wajabci kawai akwai sharadi wanda yake na wajabci kawai amma ba na inganci ba ta yi ko da ba wannan abin in an aikata amma dai ya inganta abin ya inganta ko da yake ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne akwai kuma sharadi wanda yake na inganci kawai ba na wajabci ba wato wajabcin yana nan amma kuma tare da wannan a wato abin in aka zo da shi da wannan bai inganta ba to wato sharuɗa sun zama iri uku kenan shuruɗu wujudin wa sihhatin da kuma shuruɗu wujudin fakat da shuruɗu sihhatin fakat to ita sallah sharuɗan wajabcin ta guda biyar ne akwai sharuɗa biyar ga wajabcin sallah نعم الإسلام na farko musulunci نعم na farko musulunci نعم والبلوغ wato wannan tafiya bisa cewa su kafirai ba a beban zartarwa ba ne da kuro shari'a ce kamar yadda yake wato waɗansu zantuttukan na masabar imam malik ke shiryawa a kan haka wato asali sabanin a masabar abu hanifa da rillau ta'ala a da wasu malamai duk sun tafi zuwa cewa shi musulunci ba sharaɗi ba ne a cikin a wajabta abu a kan bawa wato ko da ba wanda yake musulmi ba duk abin da ake nema daga musulmi to ana nema daga gare shi akwai kuma wanda suka tafi zuwa cewa a sharaɗi ne sai wanda yake musulmi shi ake neman wannan abin daga gare shi to shafi'awa sun tafi zuwa cewa musulunci ba sharaɗin wajen shi ba ne shi yasa a wajen su ko da wanda yake kafiri ana neman sa ya zo da dukkanin furu shari'a kuma ko a wajibu ne ko na wajibu ko abin da yake an umarni ne da shi ko abin da yake an yi hannu amma akwai wasu wanda suka ce a abin da ake neman sa da su ya banna wahi abin da aka yi hani daga gare shi amma a wajibu ba a martasa da su sai ya musulunta da su wajen hanafiyawa kuwa su mafi yawan su sun tafi zuwa cewa shi kafiri ba muhadabi ba ne bi furofi shari'a ba muzantarwa ba ne da rafsan shari'a to mu kuma a masabar wata imam malik radiyallahu ta'ala anhu sai zama akwai zantukan biyu wani wuraren da yawa mun an dubi yadda imam malik yake faɗan wa'yansu yake fassara wa'yansu wuraren sai a ga cewa ya ya bi ra'ayin hanafiya wannan wani wajen kuma sai a ga wato ra'ayin almajiransa imani shafi'i ya ya fi dacewa da nasa cewa sun kafirai mu'adabu da ne bi furu shari'a bai ba za ta tsani da rasar shari'a misali kaga ah, imam malik radiyallahu ta'ala ya ce idan bawa idan mutum yana da bawa bawan wanda yake kafiri kamar ba nasare ko bai hore ko wani su dan zai sha giya ba ya ce zai hana shi bai kyale shi ba ruwansa da shi to kaga a nan kamar ya nuna cewa kafiri ba hadari ba ne da kuma shari'a ta ko نعم to kamar wani wurin kuma da aka ce shi kansa sallah sharaɗin wajabcinta a samu musulunci a ce wanda yake ba musulmi ba sallah da ta wajen wata kenan a kan wani wajen kuma sai a kasance na imam malik ya tafi zuwa cewa ai shi ma kafiri kenan kamar muhadari ne sai kuma shari'a da rasar shari'a kamar misali cewa mace wadda take ba yahudiya ko ba nasariya idan mutum yana aurenta idan jininta na haira ya kare ko na bigi sai a yi mata dole ta yi wanka saboda ya zama ya halatta da shi mijin nan na ba shi ke nan takalifin cewa ta yi wanka ai ba namijin ba ne ko a kanta ne ita kanta amma tun da yake an ce sai ta yi wankan a sannan a yi mata dole kamar ya nuna cewa su kafirai mu hada wanda ne ke nan da kuma da shari'a shi yasa aka ce wato a wayansu wuraren sai aka masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu a wannan mas'alar ta dace da masabar abu hanifa a wayansu wuraren kuma sai a ga ta dace da masabar imami shafi Allah ta gare shi to wal bulugu a na biyu balaga wato wayansu suna faɗa cewa wannan sabanin da ya gabata fa'idarsa kawai a lahira ne akan cewa shi wanda yake kafirin an ce muhadabi ne ana neman sa ya zo da rasar shari'a ashe kenan duk abin da bai zo da shi ba a ranar lahira za a yi masa azaba kan kafircinsa kuma a yi masa azaba kan cewa bai zo da wannan abun ba wato za a yi masa azaba kan cewa ya kafarta a masa azaba kuma kan cewa bai yi sallah ba a yi masa azaba kan cewa bai azumi ba in yana da dukiya ma da yake da kai ya haji azaba kan cewa bai yi hajjin ba amma an ce ba abin zata suwa bane da rasa shari'a sai ya zama azaba da za a yi masa azaba kafin su ce kawai za a yi masa azaba ne akan ya kafirta to wa'yansu ko suka ce a ko da a nan duniya ma akwai wa'yansu guraren inda fa'idar saɓanin za ta fito a fili akwai waɗansu guraren inda yake fa'idar saɓanin za ta fito a fili misali in an ce shi kafiri muhadabi ne ana neman sa da rasar shari'a a kenan yadda aka hana musulmi ya mallaki giya to shi ma an hana shi ya mallaki giya kenan a kenan da musulmi zai ɗauki giyar kafiri ya zubar don kafirin ya kai shi kara ba za a yi hukunci da cewa musulmin nan sai biya shi ba in an ce shi kafirin ana neman sa da rassan shari'a amma idan an ce shi kafirin ba a neman sa da rassan shari'a sai a ce a to ai kai kai ne aka haranta ma sai a ce da musulmin da ya wa da kafirin kiyarsa da gangana ce to ai kai kai ne aka haranta ma da shagiya ko karke ka amma shi wannan ai ba a haranta masa ba ya za ka zubar masa abin da yake daidai dinsa dole ka biya shi kaga wannan yana cikin wato fa'idar sabanin kenan haka nan kuma kamar misali wanda yake musulmi ne yana auren mace da take ba yahudiya ko ba nasariya to a cikin watan azumin ramadan shi sai ya tafiya saboda illa tafiyan nan ya zama an masa izinin ya shafo kamar kanu wani da nau ala safarin mai jafi ne ya nuna to shi sai ya dawo yana cikin shan nan kaga akwai a masawar imam malik dai akwai magana da cewa ai shi kenan ya halatta ya ci gaba da shan sa dan ya dawo garin su kamar sha biyu na rana sai ya ci gaba da shan sa ya ci gaba da cin abinci ya sha ruwa ya komai nasa har ma aka ce da zai zamo matarsa ita ma ta kwana da asuba tana cikin jinin haira amma wajen hantsi kuma sai ta zarkata to ya halatta ya fusace ta a cikin yinin ramadan da saboda ita ta sha saboda azumi bai wajen ba a kanta a wannan yinin tun da lokacin alfijir tana cikin jinin kayan shi kuma ya sha saboda yana cikin tafiya ko da yake da ya dawo da sauran rana ya halatta ya fusace ta kenan to amma kamar ita wannan fa matarsa wadda take ba yahudiya ko ba nasariya wadda ita ba ta yi azumin ba saboda suna ganin ita ba azumin ba wajibi ba ne a kanta ai ba musulma ba ce to in an ce ita wanda yake kafiri muhadari ne ya kuma shari'a da rasan shari'a sai a ce a to bai halatta shi ya fusace ta ba duk da cewa ba ta azumi tun da kafira ce ba ta yin azumi amma bai halatta ya fusace ta ba tun da ita ana neman ta bai azumi da gangan ne take yin azumi amma in ce shi kafiri ba muhadari bane ba abin nema bane da rasan shari'a sai a ce a to shikenan dama ba a wajabta masa yin azumi ba kuma tun da shi shi aka wajabtawa amma kuma an masa izini an masa hanzari a wannan hali saboda tafiya shi kenan ya halatta kenan ya fusace ta dan ya halatta kenan ya fusace ta to irin wayannan wata suna cikin fa'idar wannan sa'a kaga dai shine ya nuna cewa yanke shi kafire ba mu haɗari ba ne ba abin nema ba ne da rasin shari'a ni abin da ake neman sa da shi kawai da farko ya musulunta sai bayan ya musulunta ne shine za a ce an faranta masa sarki kowanne dai daga malaman sun kawo hujjojinsu kamar eh, hadisin da aka rawaito a cikin buhari da sun ko cewa idan ka je kai kiran su zuwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah in sun yadda da haka to sannan kuma ka ba su labari ashe kenan sai bayan sun yadda da haka kenan sannan sauran rukunan suke wajibai a kansu sannan ne ma har za a tsaya faɗa musu ko to wayan kuwa da son sai a ga kamar suna nuna cewa lalle a faranta musu haka nan ayoyi na qur'ani ma su da fakun fi sadar galu lan na kullun sallin wa lan na kullun ibn kuna kuna na khurma al-fa'il na kuna na kullun yawm din to kaga wani samu ban da suka faɗa min furu shari'ati ne lan na kullun musallin wa lan na kullun ibn muslim kaga da yin sallah da shi da muslim wannan suke da furu shari'ati ne to ga sun ce kuma haka ne yasa suka shiga wuta فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بآية كافرون فاستجيبوا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة kaga wannan ayoyin sun suka nuna kamar shi ma kafiri ana neman sa da sai ya zo da rassan shari'a ko shi ne wato shausuri yake nuna zuwa wannan matsalar a sauka usali ko usulu shar'i shar'i عند الأكثر في صحة التكاليف لم يعتبر وفرغت في طلب الشرع الفروق لغة والمتراف من الوقوف والمنع مطلقا وفي وفي النهي وفي جهادهم وغير مرتكب وفي والنهي موقع والفرق في التكاليف أو ما آل له لا نحو إدلاج ولا نحو إدلاج وأبد أكمله وأتو حصول شرع الشرع tabbatar sharafi na shari'a shi ne mutum ya zama musulmi lai yauta bari ba yi suna da shi ba cikin da akasari wurin mafi yawan malamai fi fi hajji takalifi a cikin ingancin takalifi wa kuma da fi da na bishiyar furumin kafirin wannan matsalar an kaddara ta ne a cikin cewa ko shari'a tana neman kafiri sai ya zo da rassan shari'ar ko ku ba ta nema asalin kawai ake fara neman sai zo da shi sai ya zo da shi ne sannan za a ce an tura masa rassan wannan kara na roƙo abinda aka yarda da shi annan shine cewa ana neman kafirin ba da kuruwa kamar yadda shine masaba ina ne shafi ko wal malku mutallaka amma akwai daga malamai wanda suka ce da abin da yake hani da abin da yake umarni duk ba a neman sa akan kafirin abinda kawai ake neman sa kawai karfar addini ya ce da la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine kawai ake nema daga gare shi sai bayan ya yadda da haka sannan kuma za a faɗa masa cewa to Allah ne ya yadda da shi da manzon da ya yadda cewa manzon Allah ne ya zo masa da cewa ya kaza to ya kaza ya kaza ya kaza wasu al'amari akwai wanda suka ce ban da umarni amma hani ana neman sa ya bar duk abin da shari'a ta yi hani daga gare shi wato ana neman sa ya bar shan giya ya bar su ya bar caca amma cewa sallah wannan ba a neman sa ya sallah ba a neman sa ya azumi ba a neman sa ya waya duk sauran abin da suke na umarni amma abin da yake hani ana neman wafi jihadihim a gurin da suka ce duk sauran abubuwa na addini ana nema daga kafiri amma ban da maganar yaji sharafin yaƙi wanda za shi ya yaƙi a sai ya zama mumuni wanda yake ba mumuni ba ba a dora masa yaƙi ba wa gairi murtaddi a wanda suka ta a duk kafiri in ba wanda yake ayar da ba a neman sa da rasan shari'a amma wanda yake ayar da shi ana neman sa da rasan shari'a wanzu su fi takalifi a wama alala tsakanin nan a daga ne da takalifi ne ko abu ne ko ba da takalifi la na hau islamin ba wai idan kafiri ya halakar da wani abu ba nasa ba wannan shari'a tana nan a kansa wa akadin ko akadin da ya kamar na ciniki ko sauransu to wannan shari'a tana nan a kansa shari'a tana nan a kansa
wal bulugu na biyu daga cikin sharuɗan wajen sun sallah balaga sai da balaga wanda yake bai balaga ba sallah ba wajiba ba ce a kansa sai ce an so da hakkinsa ko ba a so ta ba akwai sabani tsakanin malamai mu dai a masabar mu shine cewa an so ta saboda zance abin yarda da shi a masabar mu shine cewa yaro karami muhadabi ne da abin da yake mandubi ko masarufi amma ba muhadabi ba ne da haramun ko wajibi shi yaro wato an tura an nema daga gare shi abin da yake mandubi an nema kuma ya bar wato ya zo da shi an nema kuma ya bar abin da yake masarufi amma abin da ba a tura masa ba wajibi ko haramun ba abin da za a tura wa yaro aka tura wa yaro a ce lalle sai ya zo da shi sai ya balaga haka nan kuma ba abin da za a ce lalle kaza sai ya bar shi sai ya balaga amma cewa an so ko wato asali sabanin shi ne umarni da umarni da abu umarni ne da wannan abin koko ba umarni ne da shi ba wayansu sun tafi zuwa cewa umarni da umarni da abu umarni ne da abu saboda su yara dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya umarci waliyansu wanda suke mukallafai wanda suke balagaku cewa su umarce su da su sallah in sun kai shekara bakwai mu ji salati da sarri sunan umarce su su sallah an sun kai shekara bakwai to da aka ce da waliyan yaran nan su umarci yaran da su sallah in sun kai shekara bakwai an umarci su ma yaran da yake nan da su sallah in sun kai shekara bakwai ko ko ba su da ba umarce su ba to wa'yan su kamar masabar na shafi zan kan da ya fi daya cewa umarni da umarni da abun ba umarni ne da wannan abun ba yadda shi su yake nuna zuwa gare shi a bakwai wa'annan amra bil amri bi shay'in sa bi shay'in amra wa annal amra umarni bil amri bai shi cewa ai umarni da wani abin laifin da shi amra ba wai umarni ne da shi wannan abin ba ga shi wanda ake magana a kansa a'a an ce dai da shi wanda ake na farkon cewa ya faɗa wa na biyun na biyun ya zo da abu ba amma ba wai ana magana da shi na biyun ba ne to wayan su ko a kamar masaba imam malik su sun tafi zuwa ga haka shi yasa su a wajen su da kalifi zancen da suka zaɓa a nan sai zama kuma sun dace da shafi a cewa takalifi ilzamu zin kulfat lizin abin da ya kama abincin nauyi la da lagu ba wai na gyaran neman sa ba ko walaisa manduba wa kuma fil asa mukallafan wala zuba wa fara jafiya da yi ilzamu zin kulfat yadda shi shi su jin da yake faɗa a kan kwabo ko
wala aqalu na uku daga cikin sharuɗan wajen sallah hankali sallah ba ta ba kan wanda yake ba mai hankali ba sharadin wajen sun sallah sai ba wa ya zama yana cikin hankali
wartifa'u damil khairi na hudu daga cikin sharuɗin wajen sun sallah shine ɗaukuwar jinin haira ya zama wato in mace ce ba ta cikin jinin haira amma mace in tana cikin jinin haira to ita ba ban nema ba ce da ta yi sallah ba wato ba wajen ta mata yin sallah ba sharadin wajen sun sallah sai rashin jinin haira rashin jinin haira in akwai jinin haira sallah ba ta rabe ba
wan nifasi da kuma ɗaukuwar jinin biki wa hudur waqti salati na biyar kuma daga cikin sharuɗin wajarci shine halartar wakacin sallah sallah ba ta ba kan bawa sai idan wakacinta ya yi yanzu amma wajen wa'yansu da yawa sai su lissafa zuwan wakaci sababi amma ba sharadi ba da suke a yi zuwan wakaci wannan sababi ne ba sharadi ba ne sababi ne na sallar sallar shi yake sabauta a yi sallar amma ba wai sharadi ba ne shi yake sabauta sallar ta zama wajiba ta zama wajiba amma ba sharadi ne na wajabcin ta ba ba sharadi ne na wajabcin ta ba tun da yake akwai bambanci tsakanin sababi da sharadi ko shi sababi da zarar akwai shi ko wannan abin akwai shi ko babu shi ba wannan abin amma shi sharadi in babu shi ba abin amma ba lallai akwai shi zama akwai abin ba kaga misali a ita mace an ce a idan ba ta cikin jinin haira sallah ta wajaba a kan jiki amma kuma idan ta zama wata siya ba ta kayan sai zama a kama azumi za a ce bai wajaba ba a kan ta tana cikin jinin haira ko to amma idan tana idan kuma ba ta cikin jinin haira ba sai a ce ya wajaba to amma fa idan ta zama wata siya ba kaga yana nan dai akan cewa bai wajaba ba kenan to amma shi sababi da zarar babu shi to babu abu ko kuma akwai shi akwai abu amma sharadi shi ba lalle dan akwai shi ya zama akwai abun ba sharadi ba lalle dan akwai shi ya zama akwai abun ba shi sababi zai misali sababin wajen sallah zuwa wakacin ta wakacin sallah bai zo ba sallah ba ta zama wajiba ba kaga da zarar wakacin ta yayi to wannan zuwa wakacin ya sabauta wajen cinta sai dai idan ɗaya daga cikin sharuɗa da aka ambata ya zamo babu shi amma kuma idan ya zama lokacin da ya zo ba to kuma ba wajen su kenan amma shi sharadi in babu shi ba abu amma dan da akwai shi ba lalle ya zama akwai abu ba dan akwai shi ba lalle ya zama akwai abu ba dan akwai misali balaga ba lalle ne zama sallah ta waje ba tunda akwai sauran wa'ansu abubuwan da za a duba ko amma shi shigar wakaci wannan da yake sababi ne ga wajen sun sallah to da zaran wakaci ya zo to wannan sallah ta wajen to wai kamar wanda aka cewa sallah sai aka bai ta sallah shi ne wannan
a wannan magana wani lokacin mutane su wai filin ya fi ba za a fata aiki kamar yadda to a farko a wato akwai sabani misali kamar sallar magarba ka ga ai ya gabata gare mu cewa akwai zance wanda yake ya fi shuhura kamar a masarar imam malik ko dan cewa wakacinta mai kunci ne ko yin magaribin layar rogo kuka da zarar faduwar rana lokacinta ya yi kuma kuntatacce ne gwargwadon yadda za a tabbatar da sharuɗan da a aikata ta bayan nan sai zama lokacin ya fita amma kuma akwai zancen da wayansu manya a masabar ma malik din ma sun tafi a kansa kan cewa lokacinta yana miƙewa haƙi zuwa kuliyar shafaji ko yanzu akwai zan tare a masaba akwai dai zance na farko wanda yake ya fi shora cewa lokacin kuntatacce ne yayin a nan gaba ba ta ga zani ne mai za za mu zo babu wa mutum sallah ko
alhamdulillah amma shi ita dai sallah wato da zarar lokacin ka yayi ai shi kenan ya inganta a yi ta ya inganta a yi ta da zarar lokacin ta da zarar an ce lokacin ta yayi ya inganta a yi ta ba magana cewa a ake aike ta nuna in lokacin bai ba bai halatta a yi ta ba don kuma lokacin ya ya halatta a yi ƙarfin ba ba wani bambanci a cikin ba iya kare wanne ne ya fi wanne ne ya fi a tsakanin wakotan farko ko tsakiya ko karshe shi ne akwai sabani tsakanin malamai ko kuma a kansa duk ma abin da yake an yi lokacinsa da wanne rukuda da wani tsari da wannan bangare ne a wakacin wajen su ne da yara ta kaga akwai sun suka kamu da abu ima ko mu wasu wakati bil awwal italak aw akhir aw muhamin wa fil ahad كلك بالجميع لو بالاول لا الزم الاتيان في المعدل او او اخر ما ألزم ما الزم التنقل ما اجزاء التنقل وهو بالاتفاق كل بين يفعل يعني شو عبد الله الغني كيف لكم عافية الأصول لكم موسع الوقت بالأول عتلة أو آخر أو مبهم وفي الأحد أدلك بالجميع هذا أفضل كتاب داخلكم قل وين سيدي سيدي في ذاتي ويا راتيني وجدت يا راتي لفرق وقت وبسين نصر إمام شافيكم وإن كنت وجدت يا راتي لفرق وقت ونشيني مصور أبو حنيفة أو فم يقول لك يا راتي لوني وقت wanda yake mufani ba za mu ce farko ba za mu ce karshe ba ba za mu ce tsakiya ba amma dai lokacin da bawa ya zo da shi wannan abin da yake an faranta din wanda yake an ba shi wakaci wakacin kuma da yake ba daidai aikata abun ba tunda duk abin da yake an faranta a kan bayi akwai abin da yake wakacinsa wakacin da aka bayar a yi shi ya fi karfinsa kamar sallah kenan akwai wanda yake wakacin da aka bayar a yi shi daidai kamar azumi azumi daidai yake da azumi da wakacinsa dama wakatinsa daga hudowa alfijir zuwa faduwar rana kuma ba wata ibada wadda take ta fuskar azumi da za a yi ya zama an hada su guda biyu sai dai guda ɗaya ko tunda ya faru ya wajaba ne daga hudowa alfijir zuwa faduwar rana akwai kuma wanda yake shi ya ɗebo daga nan ya ɗebo kuma daga can shine kamar haji kaga haji shi dangane da cewa in ba a ce lalle lalle da zarar mutum ya sami iko farkon shekara dole ya je ba kaga akwai yalwa kenan amma kuma zamanin da za a yi akar da shi wannan haji guda ɗaya zai iya ɗauka ko haji ɗaya zai iya ɗauka mutum ba zai iya tsayuwa arfa biyu a shekara ɗaya ba dole tsayuwa arfa ɗaya zai iya yi a shekara ɗaya ba zai iya tsayuwa arfa biyu ba kaga dangane da wani wajen sai ya zama mai abin kuntatawa ne dangane kuma da cewa wace shekara ce bawa za shi ya je kuma wannan abin yana tawa ne ko to akan kaza Yeah.
kamar dangane da ikama ana ikama Mm.
dan lima yana da magana yana da- yana yin maganganu haka Mm.
ana ikama Mm.
akwai wani laifi a ne a tare da su a inda ba ya bukata in zuwa gare shi ba ga yin maganar ba ai bai dace ba Mhm, bai dace ba abinda ake nema sannan daga shi liman da dukkan wanda yake nan wajen ma shi ne ya saurari ikama eh ya saurari mai ikama Mhm, ya saurari mai ikama saboda haka shi zai zama kunuti amma idan ya zama akwai a dalili akwai wata larura da za ta sa ya magana a wannan sai ya magana to kuma wannan ya danganta ga irin larura ta ma ko magana ya zama wajiba ko tunda ko a sallah ya fatan da magana take zama wa wajiba ko ta yi ta zama a an so ta yi ya zama an halatta masa ko Mhm, dangane da matsayin wannan to
وتجب بأو- وتجب بأول الوقت ita sallah wanda yake an faranta guda biyar din da kowace a cikin da tana wajaba da farkon lokacin da farkon lokacin da yake na lokacin wajabcin ya shiga نعم amma fa wujuban muwassa muwassa muwassa wajabci wanda yake abin yarwatawa نعم wanda idan mutum ya ji a sannan shi ke nan ya biya abin da aka dora masa in ma ya jinkirta ya daga baya to ba za a ce ya yi zunubi ba wato wannan shine zance abin zaɓi a masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu a masabar imam shafi'i ko su suka fi zuwa cewa tana wajaba da farkon lokaci sai dai a wajen su akwai kauli kamar na wannan masabar imam malik din amma akwai kauli da cewa a a ta wata ba ne farkon wakati shi yasa da mutum ga jirkin ta daga farkon wakacin sai a ce ya yi abinda in ba dan an masa rangwame ba da sai ya iya zamowa laifi a wajen sa wajen hanafiyawa ko su sun tafi zuwa cewa a ai tana waje ba ne ga wakati tana waje ba ne da ƙarshen wakaci amma in mutum ya tafi farkon wakacin da shi kenan an karba daga gare shi amma wajabcin da dai kam a ƙarshen wakacin ne shine wato sabanin da yake a fannin usul abin da yake abin yarwatawa da wani wajen ne ya rataya a cikin wannan wakacin wasu sun tafi zuwa cewa da farkon wakacin wasu sun tafi wato da ya fi sayar watawa wasu sun tafi cewa da farkon wakacin kawai wasu sun tafi zuwa cewa da ƙarshen wakacin wasu kuma sun tafi zuwa cewa a ta wajaba a wani lokaci wanda yake rubabbe amma daga cikin wannan lokacin in dai lokacin abin ya zamo ya fi karfin aikata ya fi karfin aikata shi kamar lokacin sallah wato abin da yake lokacin sa ya fi karfin sa tunda abin da yake an tsora kan bawa iri biyu ne ko iri uku ne ma akwai wanda yake daidai lokacin sa daidai yin sa bai haura haka ba bai gaza daga haka ba kamar azumi azumi kaga daga hudowar daga hudowa alfijir zuwa faduwar rana shine lokacin sa kuma daidai hakan ake yin sa ba a ragewa azumi daya yini daya ba za ta yi don azumi iri biyu ba tunda kowanne iyakarsa kenan iyaka wakacinsa kuma ya cika ya cika wakacin bai rage komai a ciki ba akwai abin da yake kuma ya a wakacinsa ya fi karfinsa kamar sallah ke wakacin sallah misali yanzu har yanzu lokacin la'asar ne ko wajen wasu ma da yawa kuma a masaba da masaba wasu malaman ma da yawa ai har yanzu ma lokacin ta bukari ne tunda in ba rana ta fara jaja ba in ba rana ta fara yin ja ba lokacin la- wa- laruri bai shiga na la'asar ba to amma kaga ai da wa'in suna yanzu da yin su la'asar ai ya fi awa guda sosai kaga shi lokacin ya yi wata kenan fiye da karfin abin da za a aikata a ciki نعم ba ko kuma wanda yake ya ɗebo iri biyar shine kamar hajji hajji shi dangane da shekarun mai miƙewa ne inda ya zama kan bawa lalle ne ya ji wannan shekarar koko ya iya jinkirtawa sai baɗi ko batuwan can ma sannan ne ne kuma bayan nan wajen ainihin wakacin yin sa in dai za a yi a wannan shekarar to iya kasa kenan ba ba za a ke yin haji biyu a shekara ɗaya ba tunda dai alfa ɗaya alfa sai ya sake haji ko kuma mutum ba zai iya tsayuwa alfa ɗaya a shekara ɗaya alfa biyu a shekara ɗaya ba to shi yasa to wani wajen shi haji ya yi kama da azumi to wani wajen kuma ya yi kama da sallah to akwai sabani tsakanin malamai irin wa'annan kamar a yadda shi abdullahi na gwamnati yake faɗa muwa tsawon wakati bi awwali talat aw ahirin aw tubahin wa fil ahad kullaka bil jami'i law al awwali la la alzama isyana fil mu'ajjili aw ahirin aw ahirin ma ajra'a tanafful ilayya kullu bainin nufilu ruwan saboda lokaci abin da yake lokacin da ya yi yalwa ya fi karfinsa akwai sabani wajen malamai akan da wani lokaci da wata nukuda ce a wannan lokacin nasa wajen fin ya rataya bil awwali talaq wasu sun tafi zuwa cewa ya rataya da farko aw ahiru wasu sun tafi zuwa cewa ya rataya ne da karshen lokacin aw muhamin wasu sun tafi zuwa cewa ya rataya ne da wani lokaci wanda yake rufaffe sai dai sanda ba waye sai a ɗauka sannan ne daman lokacin yin wannan abin gare shi yanzu misali wanda ya la'asar yanzu shi kenan sai a ɗauka shi yanzu ne ta waje ba a kansa tun da zuwa lokacin da ya wuce kamar awa guda a ciki ko fiye da awa guda ma duk sai ya zama sai a ɗauka a ba lokacin wajabcin ka bane a hakkin shi yasa sai yanzu ne kenan ba kuma za a ɗauka cewa nan gaba kaɗan a rana da ita ba ne a'a yanzu din da ya ta manzan wanda kuma yake ya ta tun ɗazu sai a ɗauka to daman ɗazun ne to da ba a haƙe ba shi ya sa ya ba wabil wabil ahad a zance da ya fi cancanta ya fi wa ulika bil jami'i ya rataye ne da baki ɗayan wakacin ba wai da wani sashe daga cikin wakacin ba a ya rataye ne da dukkan wakacin shine wannan din da yake wujuban muwassa wata jibu bi awwalil waqti wujuban muwassa wajen fi abin yalwatawa saboda me lokacin awwali da an ce dara sai da lokacin farko ne kawai amma ba musa yalwatawa ba la an zama da fil mu'ajjili da wanda ya jinkirta yin ta wanda bai la'asar ba kenan ɗazun ɗazu fiye da awa ɗaya kusa awa ɗaya da rabi yanzu da shiga lokacin ta zuwa yanzu sai a ce kenan ya yi zunubi alhali ko ba wanda ya tafi zuwa cewa ai yayi ne a ce kenan ba yara ce da farkon bane kenan inda yara ce da farkon ne sai a ce ke yara ce da farkon ne kawai sai a ce ai yayi ne a ahirin in kuma an ce da za a ce wajen sun yara ta ya da karshen lokacin ne ma ta na kuma da sai a ce yin nafila karshen lokacin bai yi ba amma ta da sallah kamar a zahar misali wanda yake ba wani abin da zai hana a yi nafila karshen lokacin ta ai kaga ya inganta ya inganta daidai karshen lokacin azahar ba wa ya tashi nafila inda an ce lokacin wajen cin azahar ne ko a bar farilla a yi nafila ta gaba za ta yi ba kenan bil'itiya ne kulla zaini nufil za mu bata kulla zaini dukkan wannan bil'itiya da za yadda malamai gaba ɗaya suka zaɓa ko bil asiki ba ne in muka bincika in muka bincika muka jarraba sai muga duk wannan ba wanda yake kauli da yake akwai wani malami karfa da ya ajaita su fi shi ya sa kenan sai a ɗauka kenan ashe wato yara ce ne da baki ɗayan wakacin amma farkon wajencin a wajencin da farko da farkon wakacin to faman jahada wujubaha wanda ya mutu wajencin sallah wanda ya ce sallah ba wajiba ba ce a kansa ko ya mutu wajencin ɗaya daga cikin sallolin da yake gaba ɗaya musulmi sun yi ijma'i bisa wajencin su kuma ya ce shi a asuba ce da la'asar ta wata ba a kansa ko asuba da magarba kamar yadda an samu wa'yansu fatattu a kusa da wannan lokacin kaɗan masu dawon cewa aya qur'ani magana da aka kawai cewa a yi sallah ba fa da yamma sun furatan wa a sura ba fa da yamma da tashi kenan guda biyu ne suka sun waje ba to wanda ya faɗa haka ko abin da ya kama da wannan aw sha'an min waj- min wajib wajibatiha ko ya musu wani abu daga abin da yake wajibi a sallah kamar yace a tsayuwa a sallah ba wajiba ba ce ko yace ruku a sallah ba wajiba ba ce ko yace sujada a sallah ba wajiba ba ce abin da dai yake gaba ɗaya musulmi sun ijma'i bisa wajen sa banda abin da yake an samu sabani a cikin zamowarsa fadilla ko ba fadilla ba a sallah kamar misali dan ya yi musu farin yankin karatun fatiha to shi ke na adam masabar abu hanifa radiyallahu ta'ala anhu su ma suka bai zuwa cewa karanta fatiha a sallah wajibi ne amma ba farilla ba bai kai matsayin farilla ba tunda yake a wajen su ko yaushe akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi a masabar abu hanifa akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi wajibi abin da yake ya wajaba da dalili wanda yake na zato farilla ko abin da yake ya wajaba da dalili wanda yake yanke a masabar abu hanifa kenan zama kaga mu a masabar mu da ta shafi inda bambancin yake sai a babin haji gabanin haji ne yake daban a farilla daban da wajibi amma a kamar sallah da sai kamar halabilawa su ma sun tafi zuwa cewa akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi a babin sallah to wanda ne wajabcin wani abu wanda yake farilla a sallah ake wannan abu ba farilla ba ne kuma yace ba tsayuwa a sallah sassan a zaune ake yin ta ko kuwa tsayuwar ce kawai ba sujjada ko ce ba ruku'u أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة ko ko ya yi musu wani abu ba daga rukunan musuluncin nan guda biyar kamar ya yi musu azumi ko ya yi musu zuwa haji ko ya yi musu zakka
فهو كافر ba ma waɗannan rukunan ba ma duk abin da yake an san shi sani na dole a addini ya zama an gama a kansa to wanda duk yake ya yi musunsa zai zama ya kafirta yadda shi yake faɗa a kaukawar sadi jahidu mujma'in alaihi ulima daruratan fi dini laysa muslima jahidu mujma'in alaihi wanda yake ya yi musu abin da yake an gama a kansa ulima daruratan fi dini da yake an san shi sani na dole a addini to laysa muslima wannan kama musulmi bane ko yadda nan gaba a cikin eh, wato jawhara jawhara tauri za mu cewa mallima wa mallima aluni raruratan da hasi dinina yukutar haddan laysa had yukutar kufran laysa had wa mallima aluni raruratan da hasi dinina yukutar kufran laysa had wanda ya musu abin da yake an san shi sani na dole a addinin mu su sai a kashe shi saboda ne saboda ya kafarta ba wai bisa haji bane ba wai za a kashe shi ne dan haji ba a dan ya kafarta to فهو كافر ya zama مرتد kafiri ya fita daga musulunci zai zama ya fita daga musulunci نعم يستتاب ثلاثة أيام hukuncinsa a ce- a nema masa tuba a ce ya tuba zuwa kwana uku نعم فإن تاب idan ya tuba وإلا قتل to in ya tuba shi kenan ku kirra sai a kyale shi wato nan yana irin wuraren da yake akan bar jawabin sharadi saboda takaitawa nun wato taba din shi ne sharadin jawabin sa an shafe turika shi ne turika sai a kyale shi in ya tuba shi kenan sai a kyale shi نعم wa illa idan ko bai tuba ba نعم قتل to sai a kashe shi نعم kaga nan ma wa illa din shi ma an shafe kuma sharadin shi sai aka kawo jawabin ko نعم sai aka kawo jawabin da duba ta ciki akwai ijabi da aka ce na cikin gudunar mutane to ومن أقر بوجودها to wanda yake ya yi musu wanda yake ya yadda ya yadda cewa sallah wajiba ce وامتنع من فعلها amma kuma yake ya aikata ta yace shi ya yadda cewa ya san hakika sallah ta wajaba a kansa lalle ce a kansa amma kuma ya iya yi نعم انتظر to sai a saurara masa إلى أن يبقى من وقتها الضروري لإدار ركعة to har zuwa gwargwadon raka'a cikakkiya كاملة kamilatin cikakkiya ta saura daga lokacin sallar wanda yake laruri ba mutari ba kamar ba wakacin nan ne da shi ya yadda sallah wajiba ce a kansa amma kuma yake to ba a ce ya zama bai la'asar ba a yanzu to ba a kashe shi don barin la'asar din a yanzu ba sai a saurara masa har in ya rage yadda zai iya yi raka'a ɗaya kawai kafin rana ta faɗi ya ƙi yin sallah to wannan sai a kashe shi
فإن, wannan sai a kashe shi فإن لم يصلي idan da ya ƙi yin sallah قتل بالسيف حدا to sai a kashe shi da takobi haddar amma wannan kisan da za a yi masa kisa ne na haji ba na kafirci ba نعم
shi yasa an kashe shi yana matsayin musulmi a wajen mu نعم amma dai ya aikata aiki ne mummuna za a yi masa wanka za a yi masa likafani za a yi masa sallah za a binne shi inda ake binne musulmi kuma magadarsa musulmi za su gaje shi نعم shine ma'anar an kashe shi kenan haji ba an kashe shi dan ya kafarta ba inda an kashe shi wancan wanda yake yayi musu wajen sallar shi da aka ce a kashe shi kashe shi sa na kafirci shi ba za a yi masa ɗaya daga cikin wannan ba ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa likafani ba ba za a yi masa sallah ba ba za a binne shi inda ake binne musulmi ba magadarsa musulmi kuma ba za su gaje shi ba sun ne ya kafarsa an samu ɗaya daga cikin abubuwan da yake hana gado guda bakwai ya bukatar su shi ne kafin ke sabawa a cikin larisu musulman kafira wannan kafirin musulman to ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح wannan wanda aka kashe shi kisa na haji نعم to wanda suke ba abota shi ko ba ba ma abota salaha ba su suke masa sallah su ne za su masa sallah نعم amma ويبقى manyan mutane ba sa yi masa sallah ba نعم wanda suke manyan malamai manyan ma- madaukakan mutane ba a ce su masa sallah ba sai a kyale shi da sauran mutane su masa sallah su ɗauke shi su je su yi masa نعم ويدفن في مقابر المسلمين wato wannan da aka ce su wayannan kan su masa ba wai dai shi kansa kawai ba a'a don tsawatarwa ga wanda zai zai irin aiki nasa daga cewa shi wannan da ya yin sallar tare da cewa ya da wajiba ce ga shi an kashe shi ga shi ma da aka kashe shi manyan mutane sun yi zuwa wajen yi masa sallar ba su kula da shi ba tare sai zama ya ƙara tsawatarwa gare shi نعم Eh, sai zama ya ƙara tsawatarwa gare shi نعم to ويدفن في مقابر abin da المسلمين ya sha inda ake binne musulmi نعم ولا يطمس قبره قبره ba a shafe kabarinsa wato ba a ce za a daidaita kabarinsa da kasa ba a za a yi masa tozo yadda ake wa sauran kaburburan musulmi tozo نعم ولا يقتل بالفتح ولا يقتل بالفائتة ba a kashe mutum dan ya kirama sallar da ta riga ta tsere masa نعم wanda yake yin sallar asuba ta yau yake yin ta da ya taba hajjar kuma sallar lokacin asubar ba a gano haka ba sai yanzu aka gano to abin da yake aikin musulmi za a umarce shi cewa ya rama tunda suna nan a kansa amma idan ya yi ramawar to wannan ba a ce za a kashe shi ba mai wakati ce aka ce za a saurara masa in ya rage gwagwadon yin raka'a daya da sujadinta kafin lokacin tararuri lokacin sallar raruri ya kare in ya ke a sannan a kake cikin sarkaci amma wanda ya lokacin ta ya riga ya wuce rama ta zai to wannan in ya ki ramawa ba za a kashe shi ba amma kuma in an so